السيد أهلين ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لهم النبي كجاء مسلم أتتبعون ذلك shin za ku bi wannan walau ji'tukum bi ahada da na zai ke muku da abin da yafi zama shari'a mimma wajadtum alaihi aba'akum ga abin da kuka samu iyayenku akan shi kalu sai suka ce inna bima ursultum bihi kafiruna mu masu butulcewa muke ga abin da Allah ya aiko ka da shi an ta kai wa man kamalaka da waɗanda suka zo gabaninka kala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ta hawifan don bayar da tsoro lahun gare su lahum dan ba da tsoro gare su an ta kauna minhum mun yin farkar da azaba gare su ayin da mukazzibin da rusuli ga waɗannan da suka karyata manzanni kabla ka gabanin zuwanka fanzur ya rasulullah ka duba kaifa kana aqibatul mukazzibina ya ƙarshen makaryata yake kasancewa wa zukur iz qala ibrahim ibrahim wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun واذكر كتنا إذ قال إبراهيم لأبيه لو كتن النبي إبراهيم يقام بابنشي وقومه دمتانيني إنني شواني براء mai kubuta nake ai bari'un mai kubuta nake min mata abuduna daga barin abin da kuke bauta ma illallazi fadarani fa innahu sayahdi illallazi fadarani sai dai in bauta ma sarkin nan da ya kage ni ai halaka ni shine sarkin da ya halace ni fa innahu cewa shi sai ya hadi ni da sannu zai shiryar da ni ya rushida ni zai shiryar da ni lidinihi zuwa ga addinin shi waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un waja'alaha ya sanya ta ai kalimatar tauhidi ya sanya kalmar tauhidi al-mafhumata wadda take a don fahimta min qawlihi inda yace inni zahiban ila rabbi ni mai tafiya nake zuwa ga ubangiji na sai ya hadini da sannu zai shiryar da ni kalimatan ya ajiye ta kalma ce baƙiyatan mai wanzuwa fi a ƙibihi har ƙarshen zari'a shi ai zurriyatihi shine zara'a shi bala ya zalu fihim ba ya gushewa daga cikin zara'ar annabi ibrahima man yi wahidullaha ana samun wanda ke kadaita Allah la'allahum ko cewa su ai ahla makka su mutanen makka yarjuuna za su dawo amma hum alaihi akan abin da suka barin abin da suke kan shi ila dini ibrahima zuwa ga addinin nan na annabi ibrahima abihim shine babansu bal bal ta'atu haula wa aba'um hatta ja'ahum al-haqq wa rasulun mubin bal ba haka ba mata'atu haula'i an jiyar da waɗannan daɗi al mushriki na mushrikai wa aba'ahum da iyayensu walan wa'aziluhum ba a gaggauta musu bubil hukumata da saukar azaba hatta ja'ahum al-haqqu har gaskiya ta zo musu alqur'ani shine alqur'ani wa rasulun da manzo mubinun mabayyani muzahirun mai bayyana bayyana wa lahum gare su al-ahkamu shar'iyya hukunce hukunce irin na shari'a wa huwa muhammadu shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama walau ma ja'ahum al-haqqu qalu hadha sirrun wa inna bihi kafirun walau ma ja'ahum al-haqqu walamma ja'ahum al-haqqu ay al-qur'an lokacin da al-qur'anin yazo musu qalu sai kafiran maka suka ce haza wannan littafi sihirin sihiri ne wa inna bihi kafiruna mu masu butulcewa muke bihi da shi alqur'ani wa qalu wa qalu laula nunzila hadha al-qur'an ala ala rajulin ala rajulin min al-qaryatayn azim
wa qalu sai suka ce laula halla nuzula hadha alquran dan me ba a saukar da wannan alqur'ani ba ala rajulin bisa ga wani mutum min alqaryataini daga alqariyu guda biyu ai min ayyatin daga kowace alqarya min huma daga cikin alqaryin nan biyu azimun wanda yake babban mutum ayil walid ibn al-mughira shine walid dan mughira bi makata yana makka ne zaune wa urwatu ibn mas'ud saqafi da urwatu dan mas'udu sakafi da da'ifi shi ko yana garin da'ifa ne ahum ya qasamuna rahmatar rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakiza ba'dahum ba'dan suqriya ورحمة ربك خير مما يجمعون أهم شنسو دنن يقسمون رحمة ربك sune za su raba rahamar ubangijin kada yayi annabuwata shine annabci na hanu kasamna mu ne muka raba bainahum tsakanin su ma'ishatahum irin ajincin su na rayuwa fil hayatid dunya a rayuwar su ta duniya wa ja'alna ba'dahum sai muka sanya sashen wasu mutane ganiyan akwai wanda yake mawadaci wa ba'alum wasu sashen mutane ko fakiran akan basu talakawa wa rafa'ana ba'alahum mun ɗaukaka sashen su bilgina da wadata fauka ba'alin girgishin wani sashe su kuma aka ba su darajatin darajoji liyattahiza ba'alahum don sashen su ya yi riko alganiyu shine mawadaci ya yi riko ba'alan ga sashe alfakira shine fakiri ya karu da wanda yake mawadaci sahuriyan suna masu barkwanci musa haran yana abin horewa fil amali da yin aiki lahu ga shi mai halin nan bil ujrati dan abiya shi ijara wal ya'u ya ita zo alan nan nasib domin nasaba ne wa qura an yi karatu bi kasar sini da yamma sini kisara wa rahmatu rabbika kaga rahama ubangijinka ayil jannatu gidan aljanna hayrun ta taffi mimma ta ji ma'una ga barin abin da kuke tarawa fi duniya a zaman ku na duniya.
Walaula an ya kuna nasu ummatan wahidatan la ja'alana liman ya kafuru bi rahamani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun. Walaula an yakuna nasu
walawala an ya kuna nasu ummatan wahidatan ba dan da mutane suka kasance al'umma guda ba alal kufri bisa ga aikin butulci la ja'alna da mun sanya liman ya kafar biyar rahmani ga wanda ke butulce ma ubangiji li buyutihim bisa ga dakunan su sakafan za mu sanya rufi badalin wannan mu sanya ne min liman daga cewa kaliman bi fatahi sine da yamma sine nan fataha wasu kuna da kafi da yin sukuni da kafi wajen lannihi ma ko ko a yi masa rafa'a jam'an baki daya za mu sanya rufe min fillacin na azurfa wa ma'arija da kuma matattakala kaddaraji kamar matattakala ne min fillacin na azurfa alaiha ya zaharuna gare ta ne suke ɗaukaka ya aluna suke ɗaukaka ila saɗihi zuwa garfin nan wani buyutihim abuwaban wa sururan alaiha ya taki'un wani buyutihim abuwaban za mu sanya ƙofofi a wani buyutihim abuwaban za mu sanya ƙofofi a ɗakunan su min killatin na azurfa wa ja'alna lahum mun sanya gare su sauraron gadaje min fillatin na azurfa jam'u saririn jam'i ne na gado alaya ha gare ta yattaki una suke jin watan suke gincire wazo horofan da kayan ado zahaban shine zinari alma'ana abinda an ma'ana dai la laula hawful kufri ba dan tsoron kafirci ba alal mu'minina ga su mu'minnai dinnan min al malamin i'da'il kafiri shine bayarwa ga kafiri ma zikira ga abinda muka ambata la ɗaya na huzalika ai da mun ba shi wannan liƙillata hazzin duniya saboda ƙarancin rabo na duniya inda na gare mu wa adamu hazzihi da kuma rashin rabon shi kafiri fil ahirati a ranar ƙarshe fil na'ima a cikin gidan aljanna wa in kullu zalika
وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين wa in indin nan muhaffafatun min as-saqilati wa in kullu zalika ai sanade dukkan wannan lamma ya ya zo bi tahfifi da yin tahfifi fama ma da kace za'idatun wannan ƙari ne ba bi tashdidi ko ko ai tashdidi bi ma'ana illa fa in indin nan ita ko na fiyatun mai korewa ce ai lama masa'ul hayatud dunya ai ba wani abu mai sai jin daɗin rayuwar duniya yutamatta'u bihi da zai ji daɗi da wannan abin fiha a cikin duniya sun ya zulu sannan jin daɗin ya gushe wal ahiratu ka gidan lahira aljannata sakamakon gidan aljanna inda rabbika ya tabbata ga ubangijin kalal muttaqi na ga masu jin tsoron Allah wa man yasha an zikra rahman luqun nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu karin وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ومن يعش وند يبجري أي أوريت يكود كانش عن ذكر الرحمن دقبلا أنبتا أبنجي أي القرآن يبقى القرآن نقيل له شيطانا ذا مسببا مش شيطان أكانش أي نسبب له شيطانا za mu ɗora shaidan bisa gare shi fa huwa lahu qarinun sai ya zama abokin shaidan la ya fariquhu ba ya rabuwa da shaidan tun da yaki Allah wa innahum cewa su ayi shaya'i da su shaidanin nan la yasuddunahum suna tsare su ayal ashina masu rayuwa irin ta duniya suna kau da kai anin sabili daga barin tafarki na gaskiya ay dariqil huda shine hanya ta shirya wa ya sabuna kuma suna zaton annahum mutaduna wai su shiryayyu ne ya zo fil jam'i a cikin jam'i ra'ayatu ma'ana man shine kiyaye ma'anan nan na man hatta hatta idza ja'ana qala alayka bayni wa bainaka bu'dal mashriqain fa bisal qarin
hatta idza ja'ana al'ashi hashi wannan mai bijirewa ya zo bi ƙarinihi da aboki na yau malƙiyamata ranar alƙiyama ƙala lahu sai ya ce da shi ya littan biyu wannan ya zo don faɗakarwa laita bayani wa bayanaka kai to tsakanina da kai bu'udal masharqaini ai mafaɗin rana da mahudata sun nisanta ai misalu bu'ud ma bayna al mashariqi wal magharibi ai nisa na da kai ya kai kaman nisan mahudan rana ne da mafadarta fa bi isal qarin wannan aboki na kai muni an ta kai li gare ni قال تعالى سي الله مدوكي يشي ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم wannan bijirewa ba ta yi muku amfani yau ayala ashina su ne masu bijirewa tamannikum gurinku ba ya amfani wala da mukum nadama ku yau ba ta amfani in zalamto lokacin da kuka zalunci kawunanku ai ta bayyana lakum zulumukum lokacin da zalunta kawunanku ya bayyana gare ku bil ishraki da hada Allah da wani fi duniya anan duniya annakum cewa ku ma'akwara na'ikum tare da abokan zaman ku shedanu fil azabi mushtarikuna za ku yi tarayya da su cikin azabar Allah illatun illa ne bi taqdirin lami da kaddara wal lami li adamin naf'i saboda rashin umfanawa wa iz ko badalin wannan musanya ne min al yawma afa anta tazmi'u summa summa aw tajil um yawman kana fi dalalin mubin
afa an ta tusumi usumma shin wai kai za ka iya jiyar da wanda yake kurma a wata hadil umya ko ko ka shiryar da wanda an makaho wa man kana fi ralalin da wanda ya zama yana cikin bata mubinin mabayani bayyinin wanda yake tsakar sarari ai fahim su din nan dai la yu'minuna ko ka faɗi annabi ba za su bayar da gaskiya ba fa in ma nazhabannaka fa inna min muntakimu fa in ma fi idgami nuni in ash-shartiyya fi ma az-za'ida fa in ma nazhabanna bika in ma dai mu tafiyar da kai bi annumi taka mu karbi rayuwarka qabla ta'zibihim gabanin azabtar da su fa inna minhum muntaqimuna mu kan masu azabtar da su muke in ji Allah dal akhirati in an zo ranar ƙarshe awnu yannaka alladhi wa'adanahum fa inna alaihim muqtadirun awnu yannaka ko ko mu nuna maka fi hayatika a cikin rayuwarka alladhi wa'adanahum bihi abin nan da muka yi musu alkawali da shi min al'azabi na saukar azaba fa inna cewa mu alayyam gare su ay ala azabihim bisa ga yi musu azaba mu qadiruna masu iko muke in ji Allah qadiruna muke da ikon azabtar da su fastamsik بالذي أوي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك خيرك بالذي أوي إليك da abin nan da aka yi wahayin shi gare ka ayal qur'ani shine kai riko da alqur'ani annabi innaka cewa kai ya rasulullahi ala siratin kana bisa ga tafarki dariƙin hanya mustaqimin wadda take da daidai wa innahu la zikrun laka wa liqawmik wa sawfa tas'alun wa innahu cewa cewa shi alƙur'ani nan la zikirun ai dan bato ne la sharafun wallahi daukaka ne la ka gare ka annabi wali qaumika kuma daukaka ne ga mutananka linazulihi saboda saukar alqur'ani bi lugatihim da irin halshen su wa sawfa tusaluna ai da sunna za a tambaya an alqiyami bisa ga tsaya wadda an kai bi haqqihi da haqqin alqur'ani wa sa'al man arsalna min qablika min rusulina أجعلنا من دون الرحمن أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل
wasa'al ka tambayi ma arsalna waɗanda muka aiko min kabila ka gabanin zuwanka ai min rasulina daga manzanninmu a ja'alna min duni rahamani shin sun mun sanya wani ubangiji ai gairihi wani nai alihatan uwayen gizi yi ubaduna da ake masa bauta kila aka ce huwa wannan ala zahiri ya zo bisa ga zahirin magana da an jomi alahu rusulu dan Allah ya tara mu annabi manzannin shi lailatul isra'i daren da aka yi isra'i da shi wakila aka ce almuradu abin nufi dai umamun al'ummomi ake nufi min ayayya ahal kitabai ne daga kowanne daga ɗayan waɗanda aka ba littafan nan biyu walam yas'al ala wahidin ba a yi tambaya ba akan wani ɗaya min alƙawalai ne daga waɗannan maganganu biyu la'anna almurada abin nufi dai min al'amr bi su'ali na yin umarni da a yi tambaya a takariru dan a tabbatar da mushriki quraishin ga mushrikan nan na quraishawa annahu cewa shi lam ya'ti rasulun min Allah ai wani manzo bai zo daga Allah ba wala kitabun ko ko wani littafi bai zo ba bi ibadata gaira lillahi da umarni da cewa abota mu wannan Allah wala kadar sana fi bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi وقال إني رسول رب العالمين ولقد أرسلنا موسى حقيقة ما أيكو النبي موسى بآياتنا دآية يمو إلى فرعون زوا سركي فرعون وملئه دجماعة شي أي الكرد شي نبون بكيودي فقال sai ce inni rasul rabbil alamina ni manzo nake na ubangijin talikai falamma ja'ahum falamma ja'ahum bil falamma ja'ahum bi ayatina izahum minha yadhakun falamma ja'ahum yayin da annabi Musa ya zo musu bi ayatina da ayoyin mu addallati mai shiryawa ala risalatihi bisa ga manzancin shi izahum sai ga su ya lahakuna suna dariya min ha na wannan ayoyi da ya zo musu da shiya wa ma yurihim min ayatin illa hiya akbar min uqta wa qadnahum bil azab la'allahum yarji'un wa ma nurihim min ayatin ay ba mu nuna musu wata aya ba min ayatil azabi kama ayoyi na azaba ka dufani kamar ruwan dufana وهو ماء shi ruwan dufana wasu ruwa ne da hala buyutahum da suka shiga gidajensu wa wasala suka isa ila huluqil jalisina zuwa makogwaran waɗanda azzam ne sab'ata ayyamin har kwana bakwai suna cikin ruwa wani jaradi muka aiko musu da fara illa hiya akbar face kowace musibar ta zama ita ce mafi girma min uhutiha daga yan uwata ai na ta ta wadda take kusa da ita wa haznahum kuma mun rike su bil azabi da azaba la'allahum ko cewa su yarji'una za su dawo anil kufur su daina aikin kafirci su shiga musulunci wa qalu ya ayyuha sayyid أدعو لنا ربك بما أيد عندك إننا لمهتدون
wa ƙalu sai suka faɗa da Musa da annabi Musa lamara a wula azaba lokacin da suka ga azaba Allah ya ayyuha sahiru sai suka ce ya kai dan sihiri ayla alimul kamilu malami wanda yake cikakke na sanin sihiri la'anna sihira indahum kaga sihiri a wajen mutanen zamanin annabi Musa ilmu azimun wani ilimi ne mai girma sai suka ce kai mai sihiri odo lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima a hida indaka da abin da ya yi maka alƙawali min kashfil azabi anna cewa ya yaya azaban nan daga gare mu in amanna amma fa in mun ba da gaskiya innana cewa mu la muhtaduna lalle za mu zama shiryayyu ai mu amiru na za mu bayar da gaskiya falamma kashafna anhum al'azab idza hum yankusun falamma kashafna anhum al'azaba lokacin da Allah ya yaye musu azaba bi du'a'i Musa saboda addu'ar da annabi Musa ya yi masu za hum yankusuna sai sun ka walwala alƙawali ayyan quduna adam suka walwala alƙawalinsu na za su babbautar dodo su zo su bauta ma Allah yusiruna ala kufrihim sai suka koma kan aikin su irin na kafirci wana da fir'aun fi qaumi قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه لنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون
wanada fir'auna sai shi fir'auna ya daga murya ya kira ibtiharan dan alfahari ya yi kira fi qaumihi a cikin mutanen shi kala yace ya qaumi ya ku mutane na a laysa li mulku misra ba na gaya muku ni ke da mulki a misra ba ba annabi musa ba wa hadhihi al-anharu da waɗannan ƙoramu ayin minan nilu ita ce ƙoraman nilu tajari tana gudana min tahati a ƙarƙashi na in ji shi ai ta hata kusuri ƙarƙashin katangin nan gidana afala tumsuruna azamati in ji fir'auna wai yanzu ba za ku dubi girma na ba ku gane na fi musa am to amma ana kairun min hadha alladhi huwa mayin wala yakadu yubayyin فلولا ألقي عليه أساويرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين أم أنا خير أم أنا خير من هذا am tubsiruna ko ko kuna gani wai wahina izin a wannan lokaci ana hayrun min haza aini na shi wannan zama alhairi ai Musa shine annabi Musa na fi shi zama alhairi allazi huwa mahini in kuka duba annabi Musa ai yana da rauni laifin mutum ne mai rauni hakirin kuma wai walakantacce can a bakin shi wala yakadi bin ai bai kusa rinjaye ne ba ai zahiru kalamuhu ya bayyana da magana shi lillasagatihi saboda shi annabi musa wai yana inniya bil jamrati dalilin wani garwa shi allati tawnawala ha fi sigarihi lokacin annabi musa yana yaro ya tsaki garwa shi yasa a baki to dalilin inniya shi kenan walaula halla ulqiya alaihi shin dan menene ba za a jefa ba gare shi in kana sadiqan in an ya zamo mai gaskiya asa wayratun a jefa mashi kwandugga min zahabin na zinari jamu uswayratun jam'i ne na kwandage ka agare batin kamar wanda yake a ce agare batu jamu siwarin jam'i ne na kwandage da yawa ka adatihim kamar yadda yake al'ada ce irin tasu fi man yusawwidunahu ga wanda suka shugabantar da shi an yalbisuhu asawirata zahabin shine su daura mishi zobba na zinare wa yudawwiquhu kuma za su dora mishi daukar zahabi irin dauka irin ta zinare aw jaa ma'ahu mala'ikatun ko ko mala'iku su zo tare da shi makotarenina suna masu bibiya ay mutatabiina suna masu bibiya ya shahadu na bisa dikihi don su shaida gaskiya irin tashi fasaka maqawmuhu fada'u innahum kanu qauman fasiki fastahaffa fir'auna qaumuhu ai shi fir'auna sai ya girgiza mutanen shi iska fazza fir'auna qaumahu ba da'u da ya firgita su sai suka bi shi shi ma yaridu ga abin da yake nufin su yi min takzibi Musa shine ta annabi Musa innahum cewa su mutanen fir'auna dama can kanu sun kasance kauman fasiki na mutane ne fasikai فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين نعم
فلما falamma asafuna lokacin da suka fusata mu agalabuna suka fusata mu in taqamna minhum Allah ya ce sai muka yi musu azaba fa azraqnahum mun nutsar da su cikin ruwa ajma'i na baki ɗaya da shi fir'auna da jama'a shi وجعلناهم سلفا ومثلا للآكلين faja'alnahum sai muka sanya su salafan rijaye ne jam'u salifin jam'i ne na mai rijaye ka hadimin kamar mai hidima wa hadamin da abin yama hidima ai sabiqina muka gabatar da su cikin wannan musiba dan ya zama ibaratan lura ga waɗanda za su zo gabaya wa masalan kuma ya zama misali ne lil akhirina ga wasu jama'ar da za su zo ba dahun bayan su ya tamassalu na bihalihim waɗanda za su kwatanta hali irin na mutanen fir'auna fala yuqaddimuna ba su gabatuwa ala misli af'alihim bisa da misali ayyuka irin nasu ولما walamma ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم قسمون
walamma lore ba yayin da aka sanya ibnu maryama isa dan maryama ya zama masalan misali ne tsakanin su hina nazala lokacin da aka saukar da qauluhu ta'ala inda Allah madaukakin sarki yace innakum cewa ku wa mata buduna abinda kuke bautawa min dunillahi wanda ba Allah ba hasbu jahannama dun rabo ne na wutar jahannama wa qala al mushrikuna sai su mushrikai lokacin suka fada suka ce ralina mun yadda an tafuna alihatina allolin mu su zamo ma Isa tare da shi annabi Isa din nan la'annahu abdun dan cewa shi Isa bawa ne mamlukun wanda yake abin mallaka min min dunillahi la'annahu cewa shi ubida an bauta mashi min dunillahi ba Allah ba da za kaumuka sai ga mutanen ka ayyana mushriku ne su mushrikan nan minhu daga gare shi ai min al-masr daga kawar misali yasidduna suna dariya keta ayyala hakuna suna yin dariya farahan dan farin ciki bi ma sami u da abin da son kajiya wa qalu sai suka ce a alihatana hayrun shin allolin musu sun kafi amuhu ko ko shi isa ai isa shine isa fanarala sai mu yarda an ta kuna alihatuna ma'ahu allolin namu su tafi tare da shi annabi isa ma larabuhu ai ba su sanya ba su buge shi ba ai ilin masala ba su sanya wannan misali balaka gare ka illa jadalan sun sanya misali ne gare ka dan ai jayayya husumatan shine jayayya bil badili da abin da yake banna li'ilmihim ga saninsu annama ligayar la'aƙili cewa wannan yana zamowa ne ga wanda ba ya da hankali ya ce za a haɗa alloli wale ya tanawala isa alaihi salatu wassalamu sai ma'aiki annabi isa mai tsira da aminci ya jibince su bal ba haka ba hum qaumun su fa mutane ne hasimuna masu tsananin jayayya ai shaddidul husumata shadidul husumata masu tsananin jayayya ne in إن هو إلا عبد إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل in ma huwa isa ai shi annabi isan nan bai zamo ba illa abdul face bawa ne na Allah an amna alaihi mun zuba ni'ima gare shi bin nubuwati mun ba shi annabci wa ja'alnahu sai muka sanya shi bi wujudihi da samar da annabi isa min gaira abin ba tare da mahaifi ba mun sanya shi ya zama masalan misali ne na bani isra'ila ga bani isra'ila ai kallan misali kamar ya zama misali ligara wata hi zamo da zamo washe bako yadda dallabi ana kafa hujja da shi ala kudratin lahi ta'ala bisa ga iko na Allah madaukakin sarki alama ya sha'u cewa Allah zai iya yin duk abin da yayi ga dama tun da yayi annabi Isa ba uba walau na sha'u ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يقلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم walau na sha'u da mun so in ji Allah laja'alna da mun sanya minkum daga cikin ku badalakum musanyanku haya mala'ikata su ne mala'iku fil ardi bayan kasa galufuna da suke mayewa da annuhu likakum mu halakar da ku wa innahu cewa shi ai Isa annabi Isa la ilmun wata alama ce lissa'ata ta tashin alkiyama to ulam ana gane tashin alkiyama yayi kusa bin zulihi saboda sau sauka annabi isa fala tamtarunna kada ku yi wani kokonto biha da wannan magana ai ta shukkanna kada ku yi kokonto fiha a cikin ta ku zufa min hununun raf'i an shafe nunin nan na rafa a cikin liljizmi saboda jazma wa wawan lamiri da kuma wawan nan na lamiri liltika isa kenan saboda haduwa sukuni biyu wa qul attabi'uni yace ku bi ni ala tauhidi bisa ga kadai ta Allah hadha allazi amarukum bihi wannan abin da nake muku horo da shi saradun shine hanya dariqon hanya mustaqimin wadda take ta daidai wala yasuddannakum shaytanu innahu lakum aduwwun mubin wala ya suddan na kuma shaidanu kada ku bari shaidan ya kau da kanku ya sarfan na ya juyar da ku an dinin lahi daga bayan addinin Allah innahu cewa shi shaidan lakum aduwan maki ne gare ku wallahi mubinun wanda yake mai bayyana da gaba bayyana adawati wanda ya bayyana muku da gaba tun da ya fito da ubanku Adamu daga gidan aljanna walamma ja'a isa bil bayyinati قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون
ولما جاء عيسى lokacin da annabi isa ya zo bil bayyana da mu'jiza ai bil mu'jizati ya zo da mu'jiza wa shara'i da shari'o'i kala sai yake karji ita ko na zo muku bil hikima da hikima ai bin nubuwata shine annabci wa shara'il injili da kuma shari'a ta littafin injila wala ubayyana lakum kuma ina bayyana muku ba alal ladhi taqtalifuna sashen abin da kuka zama kuna saɓani fiye a cikin shi min ahkamin taurati na hukunce hukuncen littafin taura min amarin dini na al'amarin addini wa gairihi da wani wannan ba bayyana lahum sai ya bayyana musu amarin dini al'amarin addini fattaqullaha ku zo ku ji tsoron Allah wa ɗi'una ku bi ni mu bi Allah tare da ku inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim inna Allah sanadi Allah huwa rabbi shine ubangiji na wa rabbukum shine ubangijin ku fa'budu ku bauta mu Allah haza wannan siradin tafarki ne ɗariƙon hanya ce mustaqimin wadda take ta daidai fatalafa al'azabu min bainihim fawailun lillazina zalamu min mash min azabi yawmin alim fakatalafa al'azabu
fakatalafa al'azabu wannan jama'a da suka rarraba sun yi sabani min bainihim tsakaninsu fi isa a cikin sha'anin annabi isa suka ce a huwallahu shin isa shine Allah aw ibnullahi ko ko dan Allah ne aw salisu salasatu ko ko shine na ukun uku to fa wailun azaba ta tabbata kalimatu azabin kalma azaba ta tabbata lillazina zalamu ga waɗannan da suka zalunci kawunansu kafaru suka yi butulci bi ma kaluhu ga abin da suke faɗa shi fi isa ga sha'anin annabi isa dan azabi yawmin daga azaba ta wani yini al'alimi wadda take mai raɗaɗiyar mu walamin wadda take abin raɗaɗawa هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون hal yanzuruna shin yanzu ba su yin tsokaci ai kuffaru makkata su ne kafiran makka ai ma yantaziruna me yasa ba su dubi ila sa'ati zuwa ga tashin alkiyama an ta'ati yaho cewa za ta zo musu fa tashin alkiyaman nan badalo wannan musanya ne mana sa'ati daga sa'ati da kace bagatatan za ta zo musu a mame fujatan mame wa hum la yash'uruna ai ba su yi sani ba bi wakace maji'a gaba da lokacin zuwan ta qablahu gabani ne al-ahillau الأشلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين al'ahillahu su ko abokai da suka yi abuta nan duniya alal ma'asiyati bisa ga sabon Allah fi duniya a zaman su na nan duniya yau ma'izin wannan rana ai yau malkiyamati ita ce rana alkiyama muta'alliqun wannan mai rataya ne bi qaulihi da faɗa shi cewa ba'alihum li ba'alin aduwan rannan zaka ga aboki yana kin abokin shi ranar alkiyama illal muttaqina sai waɗanda suka yi zama suka yi abuta ta jin tsoron Allah almutahabbi na fillahi su ne waɗanda suka yi soyayya don Allah ala da'atihi bisa gaban Allah bayan nahum to cewa su waɗannan asade ƙa'u su ne abokai na ƙwarai wayo ƙalu lahum ana faɗa gare su يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ya ibadi ya ku bayina da suka yi zama na tsoron Allah a duniya la khawfun alaikum al-yawma yau ranar alkiyama babu tsoro tare da ku wala antum tahzanun kuma wallahi ba ku gamuwa da bakin cikin lahira الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين allazina amanu sune waɗanda suka bayar da gaskiya na aton wannan kama ne da kace amanu da ibadi yana nuna maka kamanni ne na cewa bayina waɗanda suka yi imani da ayatana da ayoyin mu alqur'ani shine alqur'an wa kanu sun kasance musulmina suna masu miƙauyansu ga Allah ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تهبرون udkhulul jannata ku mu'minai ku shiga aljanna antum ku mubtada'un wannan fara zance ne da yace antum wa azwajukum kai da ku har da matan ku ai zawjatukum matan ku tuhubaruna kuna ba junan ku labari na farin ciki tusarruna kuna farin ciki wa tukuramuna kuna girmama juna tun da kun take habar mubtada'in wannan labari ne na mubtada يضاف عليهم بسهاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون yudafu alaihim ana kewayo gare su su yan aljanna bisa hatin da wani akushi ai bi kisa'in da wani akushi min zahabin na zinari wa akawabin da kuma wasu korai jam'u kubin jam'i ne na korai wa huwa ina'un ita ce ƙwarya la warwata lahu wanda babu wani saiwa gare ta li sharaba sharibu dan mai sha ya sha min haisu sha a cikin da yake so wa fiha a cikin aljanna din nan dai ma ta shtahihi anfusu akwai abin da rayuka take sha'awa ta lazzuzan dan jin daɗi wata lazzul ayun kuma idanuwa tana jin daɗi nazaran ga duk abin da za ta kalla wa antum fiha haliduna kuma ku masu dawwama ne a gidan aljanna وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة وان اتتي الجنة التي أورثتموها وان لأك قادم مكود اتا دمي بما كنتم تعملون سبود أبن لكوك زمكنا أيك تاوانا الخير أنا الدنيا لكم فيها لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة akwai abin marmari gare ku cikin aljanna kasiratun masu yawa minaha daga cikin abin marmarin ne ai ba alaiha daga sashen abin da kuke marmari ta akuluna to daga sashen shi ne za ku ci wa kullun kowanne wa kullu ma yu'kalu duk abin da an ka ci yuhlafu badalahu wai da an sanya wannan sai Allah ya mai da wani wurin innal mujrimina innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun innal mujrimina su ko fajirai makiya Allah haliduna waɗannan masu dawwama ne fi azabi jahannama a cikin wutan nan ta jahannama la la yufattaru yafattaru anhum wa hum fihi mublisun la yufattaru ba a sauƙaƙawa yau haffafa anhum ba a sauƙaƙa ma yan wuta wahum su mubulisuna suna masu shiru fi a cikin wutan nan sake tuna za ka ji sun yi tsit su kuti ya asin kuma shirin na sun yanke kauna ne da samun rahamar Allah وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين wa ma zalamnahum Allah ya ce mu fa mu zalunce su ba da mun ka sa su wuta walakin sane yadda lamari yake kanuhum zalimuna su suka zalunci kansu tun a duniya tun da sun ki umarnin Allah wa nadaw ونادى ونادى يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون wanadau aka ce a lokacin za ka ji su ‘yan wuta suna kira suna cewa ya maliku ya kai mai tsaron wuta ko hazinin nabi shine mala'ikan da ke tsaron wuta shi ake ce ma maliku sai ka ji sun ce mashi waili ya kale alaina rabbuka da Allah ka ce mu ubangijinka azartan mana da mukukunci liyumi kana a kashe mu kawai mu huta da wannan azaba ta wuta kala sai ya ce ba da alka salatin lokacin da za su roƙi ha ga mala'ikan sai ya ce a'a ku saurara to daga wannan magana sai an samu shekara dubu sai ya ce innakum ma ki suna na kyale ku ne wallahi nan za ku tabbata muqimu na fil azabi wallahi za ku tsaya cikin azabar Allah da'iman adawame qala ta'ala sai Allah لقد maɗaukaki ya ce, جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون Ƙala ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce laƙadaji ina kun bila haƙƙi. Ai mun zo muku da gaskiya ai ahalin maka ta ya ku mutanen maka ala lisanin rasuli bisa ga halshen manzo annabi Muhammad. Walakin na aka amma ka ga mafi yawan ku ku kafiran maka kare huna la haƙi wallahi ba ku son gaskiya to shi yasa za ku dawama wuta am abara أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون am abaramu amran ko ko kun kyautata wani kaidi da za ku yi wa annabi ai ku fara makkata ku kafiran makka a haka mu amran kun kyautata abin da za ku aikata fi kaidi muhammadin a cikin yin kaidi ga manzon Allah annabi wanda na bashi annabci to duk kaidin da za ku yi wa manzon Allah fa inna bumrimuna mu ma mun kyautata irin azabar da za mu yi muku mu hukimuna kaidana mun kyautata ta mu dubara in ji Allah fi ihlakihim a cikin halakar da makiya annabi am أم yahuna يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجويهم بل ورسلنا لديهم يكتبون
am yahsabuna ko ko wai su makiya annabi suna zaton anna cewa mu in ji Allah na la na sama usirahum wai sirrin da suke yi suna zaton ba miji wani jawahum da gana wadda suke yi na a shirya mu annabi makirci suna zaton ba mu sani ba ma yasiruna abinda suke koyewa ila gairihim bisa ga waninsu wa ma yajharuna bihi bainahum da kuma abin da suke bayyana wa tsakanin su bale na sama zalika Allah ya ce raba da su muna jin duk abin da suke shirya maka wa rusuluna manzanninmu alhafazatu masu tsarewa ladaihim nan gare su ma'ana raqibu da atidu kenan indahum yakatubuna duk abin da za su shirya raqibu da atidu na nan suna rubuta wa zalika wannan makirci nasu qul ولئن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قول كجاء موسى يا رسول الله إن كان للرحمن ولد إن الله نادى آبس قدراوا فرلا ينكي to fa ana awwalul abidina ni ne farkon masu ibada a wajen Allah ayi lalwala daga da lakin sani dai sabata zance ya tabbata Allah walada lahu ta'ala cewa shi Allah ba shi da da fanta fat ibadatuhu sai ibada shin nan ta koru subhana سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون subhana Balki ya tabbata ga rabbis samawati ubangijin sammai bakwai wal ardi da ƙasa rabbil arshi shine ubangijin al'arshi al-kursi shine gado na mulki amma ya sifuna daga barin abin da suke siffantawa ay yaquluna abin da suke faɗa min min al-kazibi na ƙaryatawa bin nisbatil waladi da danganta wa da ilaihi zuwa ga Allah فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يا رسول الله رب da kafiran makka yahulu wasu cikin ɗaya mautarsu fi ba ilayhim a cikin aikin su na banna wa abu suna wasa fi duniyahu a cikin zaman su na duniya hatta yulaqu yawmuhum allazi yu'aduna kyale su har sai sun game da ranar da aka yi musu alƙawari cikin ta fihi azabi wanda yake a cikin akwai azaba wa huwa yawmul qiyamati ita ce ranar alqiyama wa huwa allazi fi sama'i ilahu fi sama'i ilahu wa fil ardi ilahu wa huwa al-hakimul alim wa huwa allazi shi dai ne sarkin nan huwa fi samai ilahun in ka ta sama dai Allah nan dai shi Allah ya zo bi ta haƙiƙil hamza ta ni da tabbatar da alhamza bi wa isqadil qula da sariyar da ta farko wata sahiliha da sauƙaƙe ta karya tamkai yayi ayma abudan abin bauta ma wa fil arli ilahun kuma shi ne Ubangiji a bayan ƙasa, wa kullun kowanne mina zarafai ne daga zarafin nan biyu muta'alliqun ya rataye ne bi ma ba da hu da abin da zai zo bayan shi, wa huwal hakimu Allah shi ne gwani mai hikima fi tadbira halqihi a cikin gyara halittar shi, al alimu kuma Allah shi ne masani bi masalihiyam da gyarawa bayi ne.
Wa tabaraka allazi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmu الساعات وإليه ترجعون وتبارك ya girma ya ɗaukaka ai ta'azama ya girma ma allazi lahu mulku samawati sarkin nan da mallakar sammai da ƙasai yake nashi ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa inda hu ilmu sa'ati sanin tashin alkiyama yana ga Allah mata ta ƙumu da yaushe za ta tashi Allah kaɗai ya sani amma wa ilaihi turja'una duk ayi a gama ga Allah za a komawa ya zo bil ya'i wa ta'i ko yurja'una ko turja'una wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wala ya mulkul lazina ya da'una waɗannan da kuke bauta ma ba su mallaka ai ya abuduna waɗannan da ake bauta ma ai kuffaru su ne kafirai min dunihi ba Allah ba ai Allah shine wani Allah ba su mallaka a shafa'ata ceto li ahadin ga wani ɗaya illa man shahida bil haqqi wanda Allah ke ba ceto wanda ya shaida shaida ta gaskiya ai qala la ilaha illallah shine wanda ke faɗin la ilaha illallah ana iya ba shi ceto wa hum ya'lamuna gashi kuma sun yi sani bi qulubihim da zukatansu ma shahidu bihi bi alsanatihim su ba su yi shaida da harshen su cewa sun yarda da la ilaha illallah wa hum isa wai ba su yarda ma da annabi isa ba suka ce isa Allah ne wa uzairu uzairu ma Allah ne wal mala'ikatu mala'iku kuma ƴaƴa ne na Allah mata bayan nawum sai suka ce wai waɗannan yashfaquna za su yi ceto da mu'mini na ga waɗanda suke mu'minai wala in wala in ta'alatuhum man khalaqahum man khalaqahum la yaquluna Allah fa'anne yufakun wala illa muqasamin wannan lam na rantsuwa ne in sa'alatahum wallahi annabi in ka tambaye su kace man halakahum wai wa ya halacce su ne da suke ta wannan kafirci la yaqulun Allah kaji kuma sai su ce wai Allah ne wa zafa ne hunun wa raf'i wa walla meri to fa'anne yufakuna dan menene tun da kun san Allah ya halarce ku kuke juya mashi baya ya sarafuna suke juyawa an ibadatin lahi daga barin bauta ma Allah wakilihi wakilahu ya rabbi inna ula'i qaumun la yu'minun fasfah anhum wa qul salam fasawfa ta'lam wakilihi ai ka faɗi haka ai qaule muhammadin nabiyyin ce annabi muhammadu annabi ne na Allah wa nasbuhu nasabta shi ta zo Allah masdar bisa ga masdari da fi'ilihi da fi'ilin shi al muqaddara ajan qaddarawa ay wa qala yace ya rabbi ya ubangiji inna haula ya qauman la yu'minuna in ji manzon Allah wayannan mutane fa ba za su yi imani ba Allah qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi fasfaha ya rasulullahi kawo da kanka kyale su fa aril ka kawo da kanka anhum gabarin su wa qul ka ce salamun aminci ya tabbata minkum gare ku wa hadha wannan an ce ya faɗi haka ne su samu salama kawala an yi umar da talihim kafin a yi mashi umarni da a ce ya je ya yaƙe su to fa saufa ya lamuna ai da sannu za su sani ran da duk suka gamu da Allah ya zo bil ya'i wa ta'i tahdidun wannan bayar da tsoro ne lahum ga su kafiran makka سورة الدخان مكية وهي ست وخمسون آيات بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بسم الله الرحمن الرحيم هينم الله أعلم بمراده به Allah shi san abin nufi da waɗannan harufa wal kitabi da littafi alqur'ani shine alqur'ani al-mubin mai bayyana wa al-muzahir la halala min al-harami wanda ke bayyana maka daga yadda halal take ga yadda haramun take inna cewa mu in ji Allah an zalanahu mun saukar da alqur'ani fi lailatin a cikin dare mubarakatin wadda take mai albarka hiya lailatul qadari ita ce daren nan lailatul qadari ay aw lailatul nisfi min sha'bana ko ko a daren rabin watan sha'bana ne aka saukar da shi nuzula fiha an saukar a cikin ta ummul kitabi daga uwan littafi min sama'i sabi'ati ya sauka ne daga sama ta bakwai ila sama'i duniya zuwa sama ta daya inna cewa mu kunna mun kasance mun zirina muna masu yin gargadi muhawwifina muna masu bayar da tsoro biyi da shi alqur'ani fiha yafraqu kullu amrin hakim fiha أمرني عندنا إنا كنا مرسلين na'am fiha a cikin wannan dare ai fi lailatul qadari a cikin daren lailatul qadari aw lailatul nisfi min sha'bana ko ko daren 15 ga watan sha'ban yufraqu ake rarrabewa yufsalu ake rarrabe kullu amrin kowane al'amari hakimin wanda yake abin kyautatawa muhkamin wanda yake abin kyautatawa min al-arzaqi a daren sha biyar ga sha'aban ko ko daren lailatul qadari a ran nan Allah ke raba arzukan bayi wala ajali ran nan ake rubuta ajalin kowa in lokaci yayi ga lokacin da zai tafiya wa gairihi ma da wani waɗannan allati takunu fi salati duk abin da zai faru a cikin shekara to mafi rinjaye dai an tsaya a sha biyar ga watan sha'aban abin ke faruwa ila mislu tilkal ayyin lailati zuwa misalin wannan dare amran wannan umarni ya faraka rarrabewa ne min inda na daga wajen mu in ji Allah inna cewa mu kunna mun kasance mursalina rusula muna aiko manzanni muhammadan shine mun aiko annabi muhammadu wa man qabalahu da waɗanda suka zo gabani nai rahmatan rabbik innahu huwa samiul alim rahamatan mun aiko manzannin nan dan su zama rahama ne ra'afatan dan su zama tausasawa bil mursal ilaihim ga waɗannan da aka aiko gare su saƙon ya zo min rabbika daga wajen ubangijinka ne innahu cewa shi Allahu was-sami'u Allah shine mai ji li a qawalihim ga zantuttukan su al-alimu kuma Allah shine masani li af'alihim ga irin ayyukan su rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin na'am rabbus samawati shine ubangijin sammai wal ardi da ƙasa وما بينهما da abin da ke tsakaninsu da rafa rabba da rafa'anta nan na rabba sai ka ce rabbu habaru salisun wannan labari ne na uku waje jarihi ko ku kai mashi jara badalun wannan musanya ne min rabbika daga ubangijinka in kuntum in kun zamo muqinina kuna masu sakankan cewa ya ahalin makka ta ya ku mutanen makka da Allah ta'ala cewa shi Allah madaukakin sarki rabbus samawati shine ubangijin samai wal ardi da ƙasa fa aikanu to ku tabbatar da anna muhammadan rasulahu in dai kun yadda Allah ya yi sammai da ƙasai to ku tabbata muhammadu manzo ne na Allah la ilaha ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu ربكم ورب آبائكم الأولين la ilaha ba abin bauta ma da gaskiya illa huwa sai shi yuhuyi Allah shi ke raya wanda ya so ya raya wai mitu ya kashe wanda ya so ya kashe rabbukum shine ubangijinku wa rabbu abaikumul awwalina shine ubangijin iyayenku na can farko بل balahum هم fi في shakkin شك يلعبون bal hum فارتكب يوم تأتي سماء بدخان مبين ba ba haka ba hom su nan fi shakkin ai suna cikin kokwanto duk bayanin nan da ake masu min alba'asi suna kokwanton wai za a tashin alkiyama ko ba za a yi ba yala abuna suna wasa da maganar da manzon Allah ke faɗi istihza'an suna wasan ne dan isgilanci duka gare ka ya Muhammadu ya manzon Allah maqala sai ya ce Allahumma inni alaihim Allah ka taimake ni akan kafiran makka ya faɗi haka bi sab'in ka sab'in wai kamar su bakwai su bakwai yusufa haka aka yi mu annabi yusufa izgilanci ya addu'a su bakwai to ni ma na yi su bakwai kala ta'ala sai Allah ya ce farta qif lahum ya rasulullahi saurara masu yawma ta'ati sama'u ka tuna akwai ranar da sama za ta zo musu bi duhani za ta zo musu da wani hayaki mubinin wanda yake tsaka sarari ba oje da batul arab daga wannan lokaci sai aka sa kasar su ta shiga halin fari wa shtadda bihimul ju'u kuma yunwa ta yi tsanani garin makka يغشى الناس هذا عذاب أليم ila an ربنا ra'au كشف أن العذاب إنا مؤمنون ila an ra'au har sun ka yi gani min shiddatihi saboda tsananin yunwan nan ka hayatid duhani wai saboda yunwa sai suna ganin hayaki hayaki bayyana sama'i wal arli tsakanin sama da ƙasa ba kuma hayakin bane bala'i ne na yunwa ya gushan nasa wadda yunwan nan ta game mutanen makka a lokacin makalu sai suka ce haza azabun alimun kai yunwan nan ita ma azaba ce fa mai girma rabbana ya ubangijinmu a kashe annal azaba ka yaye mana wannan azaba ta yunwa inna mu'minuna ai in ka yaye za mu bayar da gaskiya musaddiquna nabiyika wallahi za mu gazganta annabinka qala ta'ala sai Allah ya ce أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين anna lahum zikira wai ya wannan ambatan ya zo musu ko sun yi ba ta da amfani ai la yanfa'u mal iman imanin da za su yi ba yayi masu amfani inda nuzulul azabi in azabar ta riga ta sauka to wannan imanin bai da amfani wa qad ja'ahum rasulun mubin ai banzo mai bayyanawa ya zo masu bayyanar risalati wanda ya bayyana masa da manzanci ba su yadda ba summa ثم تولوا عنه.
تولوا عنهم وقالوا معلم مجنون summa tawallau suka kau da kai suka ba da baya annuhu daga barin saurarin manzon Allah wa qalu sai kafiran makka suka ce mu allamun kaga wannan masani ay yu'allimu wal qur'anu basharun wannan mutumin da yake aka sanar da shi alqur'anin nan majanunu mahaukaci ne inna إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون sai Allah ya ce to tunda kun ce mai mahaukaci in na kashi fula azaba wai mu kuna ganin yanzu za mu yaye muku bala'in yunwa ai la juwa ankum wai za mu yaye yunwar da muka dora muku zamanan kalilan dan kankanin lokaci fa ku shifa anhum sai aka yaye masu innakum cewa ku a'iduna ko mun yayi ta za ku koma inda kun ka hito ya la ku furkum zuwa ga aikin ku na kafirci fa'adu ilai kuma sai suka koma ma aikin nasu na kafirci bayan daga masu kafa يوم يوم نبدس نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون wazukur ka tuna yawman na buddushin labadashata lakobara ranar da za mu rike su riko babba huwa yawan mu badar shine ranar da aka yi yakin badar inna cewa mu in ji Allah muntaqimu na minhum wallahi za mu azabtar da su wal badashu abinda ake ce ma badashu da larabci al ahzu bi quwwatin shine a kama mutum a rike shi da ƙarfi shine badashu wala kada fattanna ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون حقيقة من جربت متانا فرعون غبان متانا منزون الله أي بلونا mun jarabce su ma'ahu tare da shi fir'auna din wa ja'ahum rasulun manzo ya zo musu huwa Musa alaihi salam shine annabi Musa mai tsira da aminci karimun shi ko annabi Musa mutum ne mai girma alallahi ta'ala a wajen Allah madaukakin sarki ana addu'a أنا ilayya أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين an da ai da ana addu ilayya ma ad'u kuma ilayhi ku bani abin da nake kiran ku zuwa gare shi menene ne ai min al-iman ku zo ku bayar da gaskiya da Allah ai azha- azhiru imanakum ku bayyanar da imanin ku bi da'ati da yin biyayya li gare ni ya ibadallahi ya ku bayan Allah inni lakum rasulun ni manzo nake gare ku aminin wanda yake amintacce alama ursiltu bihi ga abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين wa Allah ta'alu kada ku yi girman kai ta tajabbaru kada ku yi tsaurin kai alallahi ga Allah da tarki da'atihi da barin yima Allah biyayya inni atikum ni na zo muku bisa da ɗanin da dalili ai burhanin shine hujja mubinin wadda take mabayyaniya bayyinin wadda take tsakar sarari ala risalati bisa ga manzanci na fatawa aduhu sai suka yi mashi alƙawari bai rajin suka ce a jefe iya annabin musa faƙala sai ya ce wa'inni وإني أرت بربي وربكم أن ترجمون wa'inni ni kam wasu ga rabbi ina neman tsari ga ubangiji na wa rabbikum kuma shine ubangijin ku ko kun ki ko kun so an tarjumu ni don Allah kada ku jefe ni bil hijarati da wa'annan duwatsu da kun ka tara وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون wa in lam tu'minu li in ba ku yi ma imani da abin da na faɗa ba to saddiquni ba ku gaskanta magana ta ba to fa atazuluni ni dai ku rabu da ni ay fataru ku azaya ku rabu da cutar da ni tunda ba za ku yi imani ba duk da haka falam ya tarukuhu ba su kyale shi ba fada arabbahum فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون fada rabbahu sai Musa ya roki Ubangiji ne bi ai bi anna haula ya qaumun yace kaga waɗannan mutane Allah mu na fajirai ne ay mushrikuna mushrikai ne fa asri bi ibadi فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون Na'am, كم تركوا من جنات وعيون na'am. fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace fa asri ka tafi ai da ke- um, da kadai alhamzati da yankewa alhamza wa waslaha ko ko a sadar da ita ka ce fasri ko fa asri ka tafi bi ibadi tare da bayina bani isra'ila su ne bani isra'ila ku tafi lailan da daddare innakum cewa ku muttaba'una ababen biya kuke ay yattabi'ukum fir'auna wa qaumuhu da fir'auna da mutanen shi za su bi ku wa tarukil bahara ku rabu da kogin nan iza kada atuhu anta wa ashabuka in ka yanke shi da kai da mutanen ka rahawan ku bar shi a natse sakinan kuna masu natsuwa munfarijan kuna masu yayewa hatta ya duhulu hul kibdu har wannan baki da ya shigo gulbin nan innahum cewa su fir'auna da mutane ne jundun wata runduna ce muggura kuna da za mu nutsar da su cikin ruwa faɗa mu annabi zalika sai annabi Musa da jama'a sai suka nutsu da wannan magana fa ugure ku su kuma fir'auna da shi da mutanen shi Allah ya nutsar da su cikin ruwa na to alhamdulillah ai hakuri tun da abin ya zama to ya za a yi san gode wa Allah Kuma yaran bai zuba hannun tashi.
to da da Allah ya bada lada Ya zo?